wannan shine zama na biyu bismillahir rahmanir rahim wannan shine zama na biyu a cikin jerin karatunmu na wannan littafi mai suna ad-durratul mudhiya ta al-imam shatibi ibn al-jazari rahimahullahu babul idgamul kabir babi akan al-idgamul kabir kun ga al-idgamul kabir a can shatubiya wane ne yake bantu da shi susi ko ta kira'an karkashin kira'an abu amur basari ko amma can shatubi shi ya yi itlaki ne yake cewa wadun na kan ilgamar kabira wa kutubahu abu amur basari fihi ta haffala to a nan akwai waɗanda za mu gani dai kawai da take ce shin abu amuru ya gubul hadarmi na yi koko bai yi وبصاحب دجم هد وعن سابت ابن سب بحق نذكرك انك جعل خلف ذاولا كنجكو كنجي كنجكو ai duk da karatun da ba sai kayi shiri tana tana da wahala wajen karatu tana da wahala wajen fahimta tana da wahala wajen hadda kuma ba kamar shatibiya bane saboda a cikin halin tafiya ya rubuta kuma cikin halin firgici da damuwa yan kidnapper sun suka tare shi suka kwace kayansa suka kusa kashe shi da kyar ya samu ya kubuce hai amma ba dukkan gawai a cikin irin wannan halin ne kuma ya rubuta wannan littafi Allah ya ji kanshi ya mishi rahama to wa bi sahibi adigin wa adigin bi sahibi fadan Allah madaukin sarki والصاحب بالجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب kai idiga mun ba'un cikin ba'un ga wanda ya musu ishara da ha'un hud yaqub al-hadrami to ai kuma ta riwayan susi can yayi muwafaka da asalin sa me yasa ya kama nan ta ɗaya riwayan ba su ittifaki ba ta riwayan zanduri babu ittifaki ko shi yasa ya kama nan wa in khalafu adhkuru wa illa fa uhmila fa in khalafu adhkuru illa fa uhmila wa an saba tib wanda ya musu ishara da ta'un shine malam ruwais ko yana yin idigamin yana yin idigamin waɗannan harufan guda guda takwas فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم إدغام باون شكين باون يا بتا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا من جهر بانكو ما شاء الله sai ya ce ja'al abinda yake son yi nuna mana kalmar ja'ala afuwan aitonam kalmar ja'ala an same ta a gurare guda takwas ba wai harfan ne guda takwas ba kamar yadda na faɗa domin nusabbi haka ɗaya nazkuraka biyu innaka uku ja'al hudu to ja'al ita ce aka same ta gurare guda takwas cikin qur'ani والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من من جلود الأنعام وجعل لكم من الجبال وجعل لكم مما خلق والله جعل لكم ما خلق ظلالا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرة وسرابيل تقيكم بأسكم من gane ko waɗanda suke da sharhin duk za su gani a cikin sharhi na kuka ko to alhamdulillah ok kana da shi ko to ai gama wannan wani ne zan ba shi aro ne in samu ladan shi to monita ya karbe Allah ka sabu dace to ja'al guda takwas yana idigamin lamun cikin lamun saboda haka duk waɗannan kungar wais ya saba ma asalin shi ko shi asalin shi Ruwa- ruwais asalin su wane ne ruwais duril duriya bi amur ko to kun ga ai duriya bi amur bai yin idigami kwata-kwata sai guda ɗaya a cikin alkur'ani ko madalla ina ne gurin a'a adigamin kabir can eh cikin suratul nisa'i eh kaje dinawa bayyata ta'ifa bayyat ta'ifa ko jamil jiddan to shi anan bai idigamin wannan harafin shi ga ga harafin da yake idigami nan harafin da yake idigami ne shi yasa ya kawo shi na'am sai kuma ina ne afwan khulfa zawila to ka riki khulf na idgamin lamun ta ja'ala cikin lamun a gabanta shi mallar ruwaisu yana da fuskoki guda biyu ne kun gane yana da fuskoki guda biyu amma harfan baya su fuska daidai ne fala an sa bainahum nusabbi haka kasira فنسبحك كثيرا نذكرك كثيرا إنك كنت بنا basira waɗannan fuska ɗaya ne guda uku waɗa harfin guda uku amma ja'al shi ne yake da fuskoki guda biyu ya fita? masha Allah to zawila binahalin sannan kuma an karɓo yin idgamin ha'un ha'un afwan ja'ala ai tana cikin suratul nahl ko duka cikin suratul na yana da fuskoki biyu idigami da izhari eh shi yace shi yasa sai yace maka khulfa zawila kariki khulf na kalman ja'ala kamar yadda suka zo a cikin suratul an'am a jere haka bina halin ko sai laƙibar lahum falana tiyannahum bi junudin laƙibar lahum biha wala nukhrijannahum min ha'adilla ina riga mun lamun cikin lamun amma shi na ƙibar lahun fuska ɗaya ne ita na ja'al ne shi ne guda takwas shi ne mai khilaf mai fuskoki biyu ya fita? masha Allah ma annahun najmi tare da annahu guda hudu a cikin surutun najmi wa annahu wa adhaka wa abanka wa annahu wa amata wa ahya وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى إنا إدغامي ديكا شيسا سيتي ما أنه النجم ما أذهب تعرض مني تعرض ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بي يا بتبو ما شاء الله shi ne ma'azahab kitab bi aidihim hakanan kuma faɗin Allah madaukin sarki fawailul lil ladhina yaktubuna alkitab bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bi wa bil haqqi sannan kuma faɗin Allah madaukin sarki ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق shi ma yana gamin bawon cikin bawon shi ne ma'anan wabil haƙƙi kaga kitab an same shi a gaban bi aidihim an same shi a gaban bil haƙƙi awwala ta farko a cikin sura ya fita to kun ga yanzu fa ba mun koma bane muna cewa wai muna ba nuna bambanci tsakanin mu da shatubiya ba saboda an riga an gane yanzu kawai idan kana bi duk harafin da ya kama ka nan za ka gane cewa a cikin shatubiya asalinsa ba haka yake karanta ba ya bi ta ko wa'ud mahazan ta'amanuna ta'amanna tamara hulan tafakkaru tsibtu midunan hawa azhiran fula deto a can قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا أكوي إشمامكو ما لك لا تأمنا على أكوي إشمامي أكوي كمرامكو ما لك لا تأمنا ما لك لا تأمننا على يوسف لا تأمنوا لا تأمننا على يوسف أكوي رامكو to yanzu an samu wannan ƙari'i da zai mana bayani ko rawi yana idigami ne kawai kamil ba maganin ishmami ba maganin rawu shi ne ce wa'ud mahadan mahada ta amanna karki idigami na nunin cikin nunin a kalmar ta amanna wanda ya masa ishara da mene alhamza na ud wani ne to shi yi zo kawai na idigami ne kamil idigami mahab in aka ce al-idgamul mahab ko al-idgamul mujarrad shine allazi udgima al-harf al-awwal fi thani biduni ishmamin wala raum ya fita na mala na mala aliyu kana ce mamin eh na eh mana ud ramzi ne ramzi ne wanda ba wanda ba su da shi sai sa a sama in kuma kana tare da jambiru sai ka samu gurin shi kenan shi ne wa'ullar zinabtu mulki kitabu bil haƙƙi an zalika bi annala na zalika kitabu bil haƙƙi ai shi ne a farko kafin wannan a'a to yana da sai ya ce maka bilhaki shine na daya na daya yake nufi a cikin sura guda biyu ne to na ta farko ne yake sun ta farko ne eh ta farko ce yake yin idgamin bawon cikin bawon wanda aka samu bilhaki ba a ke eh na bilhaki ka gane bi aidihim kenan eh shine farko tabbas gina gaba ne eh to akwai irin wannan kuma harafin eh zalika bayan na nazal kitab bil haqqi wa innal ladhina ikhtalafu fi fil kitab la fi shikakin bayid laysa al bir ko guda biyu ne to yana nufin na farko ke yi lallai na'am na'am to afwan ta akwai ta ali imran to yana nufin ta farko ne a cikin a cikin jerin harufan qur'ani ta cikin bakara ita ce ta farko ko yawa to ya guri na farko ne yake ya kamata in ce tun da azuma bane ta ali imran eh sosai ko bane ta ali imran ba kamar yadda na faɗa can karatun farko ba a cikin suratul bakara a'a yana nufin akwai ɗaya bakara akwai ɗaya ali imran ko to yana nufin ta ta bakara yake nufi ita ce ta farko a jerin fawilil ladina yaktumul kitab zalika bi anna allaha nazala kitaba bil haqqi guda biyu ne to yana nufin a jerin giyan su ta farko ne yake nufi ta cikin suratul bakara banda ta ali imran eh banda ta ali imran na'am to mu je sai menene ne وعد مهضا تأمنا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف با إشمامي بابرون شيني وندي مصر إشارة دا الهمزة نو وعد مهضا مهضا وكنا أبو جابر كو sannan kuma sai فبأي آلاء ربك تتمارى kun manta kun yi tuna idigamin bazzi ko? malakumu la tanasarun to shi ne shi manan yaƙubi ke yi yaƙubi alhadar mi ke yi shi yasa ya ce mana tamara ya hula ma'ana wanda ya masa ishara da ha'un yaqub yana yin idigami ta'un cikin ta'un da ta'un guda biyu afwan ta'un ta farko tana da shadda amma halatul wasu ne fabi ayi ala rabbikat tatamara rabbikat tatamara a ai zai idigamin da cikin da akwai idigami tatamara eh rabbikat tatamara na'am a'a to amma wani nawa ake ji a baki biyu sai dai wajen kaddara ne sai kaddara guda uku ne amma a rubuce zai zaga rubutu guda biyu ne kawai eh na? a ba da latubule wani kaka damu eh watan asali in an baje koli za a ga guda uku kenan amma a rubuce guda biyu za a gani tal kawai da amma ta farko tana da shadda tana da shadda ya fita ko? bi suratun afwan suratun najmi ko sai kuma tafakkaru na tib sai wanda ya masa ishara da ta'un wa kenan malar ruwais ko thumma tafakkaru yana riga mun ta'un ta farko cikin ta'un ta biyu thumma tafakkaru ma bi sahibikun min jinna sai riga mun tawon cikin tawon mana jiko? to sai ina ne kuma tumidunan hawa wanda ya musu ishara da ha'un ya gubla hadarmi ko shi ne yake karantawa a cikin surutun namli ya ce azuhiran fula a afuwan afuwan tumidunan hawa ha'un shi ne abu abu abu yaƙubu da hadarami ko to idan ya zo yikan karanta atumidu na nibi malin da izahari ne قال سليمان أن أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم كاغا أصلين شي فلما جاء سليمان كو قال أتمدونني بمال كو تو الله ساكا da alheri shi a can ko asalin sa a cikin shatubiya ya saba asalin sa a cikin shatubiya kun gani ya ne asalin sa cikin shatubi yake karanta shi a ba zai zama iri dai ba ba in khalafu azkur wa illa fa ukmila a can yana idigami na nuna cikin nunin da gunna shi kuma nan fa bai ya saba asalin su kenan na'am كذاك التاء في صفا في صفا وزجرا وتلوه وذروا وصهبا وصبحا عنه بيت في خلا نعم آه نعم شكرا أظهرا فلا كان إمام حمزة جينا كرنتا ني قال أتمدوني بمال atumiduni bimal da idamine da idigami to shi ko anan izhari yake yi saboda ka fawun din nan idan ba sa maka ramzi ka sa ramzi ne fawun din hawa azhiran fula fulanun fa'un din na ramzi ne na hamza a khalaf a wannan littafi yana yin izharin atumidunani bimalin atumidunani bimalin shi ko asalin sa'atu miduni bimalin kamar haka ya bita? masha Allah kada ta fi saffa wa zajiran mutulwihi wa zarwan wa subhan an hubayyata fi hula kada ta fi saffan abinda yake son ya nuna maka har ila yau yana idigamin ta'un a cikin waɗannan kalmomi wa kenan eh yawwa wazariya zarwa falmugira subha anhu daga shi wani khalaf al'ashir bayyata fi hula bayyata kiransu ta zo fi hula cikin ado ma'ana abin da ke sun yi na maka yaƙub da haddar mi shi na mata menene shi yaƙub da haddar mi yana yin izhari ne bayyata ta'ifa amma kaga asalin shi duri na idgami ko to shi nan duk izahari suke yi shi yasa sai kama shi na muka ce mini afwan to na wuce wannan harafin ko na wuce wuce nan kalmar ko watuluhi sa'an nan kuma da kalmomin da ke biyan masa فالمغيرة صبحا وصافا صفاكو فالزجرة الزجرة فالتالية ذكرى kun gani to shine wutulwi ko da kalmar da ke bi ma mene safa wasafati safa kenan ya fita ba to mun gama baitin kuku da saura mun gama baitin ko na'am wanda ya masa ishara da hawa ai kaga yaqub al-hadar mi kenan mun yi bayani kira'an ta yi daidai da na abu amur al-basri muna babin idgamul kabir ne ko masha Allah min riwayati su suke yin idgami abu amurcan to amma shi anan yaqub al-hadrami yana yin izhari yana yin izhari ne duka yana yin izhari ne amma sai dai sun banda wadin sun harufa ko afwan fula fa'un wane khalab ko to shi fa'un na khalab yanayin izharin a can kira'an hamza ta zo ne da qala atumiduni bimal da mene idigamun nono cikin nono ko atumidunani bimalin shi kuma atumiduni bimalin idigami yake abu amul basari to tunda sun tunda shi Yaqub al-Hadrami ya saba da asalinsa to anan afwan ba Yaqub al-Hadrami ba Khalaf ya saba da Hamza asalinsa to shi anan Khalaf bayin idgami izhari ke yi kai wannan Allah ya saka maka da alheri kun ga da ne bayanin idgami ne ina son bayanin asalin shi ne to sai ne idigami kuma mai kwan bayani sai ne wuce kun gane kazar ta'ufi haka nan mata'un wasofa safa hamza yake kanta a haka to shi ko khalab a nan yana izahari ne wasofati safa haka kamata yi bayani ɗazina ina son bayani da ne sai na kawo asalinsa amma sai ne wuce kuma kawai kenan kaga za a ɗauka shi mai na digami in daraja ma in daraja ma aslihi to baki ba ku haka bane eh Allah ya saka da alheri sannan wazajira zajira hamza na yi shi ko wazajirati zajira watiluhi fataliyati zikra dina izhari ne shi wane khalaf na wajen na can ƙarshen baitin yanzu wa zarwal usulan an bayyata fi ila
a za mu bari mu zo bari mu zo bari mu zo wa tuluhi mun gane shi ko wa zarwan sannan kuma yana izharin wa zar- wa zariyati zarwa wa zariyati zarwa ko sai kuma fal mugirati subha ko anhu duka izharin waɗannan an karbo daga fulah ya fulan shine ma'anarsa ba ya kai wani khalab ko jamil jiddan to bayyata kalmar bayyata idan muka duba asalin malan abu amuru duri shike idigami ko susi mana idigami to shi ko yaqubul hadrami anan ya saba ma asalinsa shi yasa sai kama ne ya ce bayyata fi hula kun ga adafi ne akan wazihiran fuladin nan adafi ne akan baitin ya fita ko a fi nan fi ba ramzi ba ne ya fula ne ramzi fa'un din ne shi ne ramzi fi a nan ba ba ramzi ba ne a cikin littafi to duba sharhi ga gani bayyata fi hula bin nisa'i yaqub wa huwa al-musharu ilayhi bil biha'i biha hula shi dai ne kawai mun gani yaya ka duba shari bai ka ba ko a to shi kenan saboda haka shi dai ne yaqub ne shi da ya kawo? to saboda haka mafi karfi shine babu ramzi khato matba'i ne yau malam kaga sai ka kula malam a cikin matani naka su sun kawo ramzin fa'udin na ramzi ne na wannan baitin da muka mafi hula su ha'un ne kawai ramzi abu yaqub al-hadrami na? yawwa a cikin matanin naka sun kawo ramzi ne Eh. Mm. a to lalle babu nan to sai kuma babu babu ha'il kinaya ko? to ƙari ƙarin bayani kan bayanan da muka kawo cikin shatubiya وسكن يؤديه ما نوليه ونسله ونؤتيه وألقيه آل والقصر خملا وسكن كدور هاؤن غاسنان na kalmar yu'addi yu'addi ilaik ma nuwalli da nusli nuwallih ma tawalla wa nuslih jahannam da nu'tih minha da izhab bi kitabi hadha fa alqih ilaihim ta'al ga Abu Jafar Abu Jafar kaga asalin kiran sa wace ce kira'ar wani ne kira'ar nabi ko to shi abu ja'far yana yin iskanin a waɗannan kalmomi guda biyar yana iskanin ha'un yu'addi nuwalli nusli nu'ti alki duka ya bi ko to wal qasru hummila wanda ya musu ishara da ha'un na hummila shi na yin qasru na dukkan waɗannan ha'un din yana kasur ko ikhtilas ga sun zan karanta wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqin tari yu'addihi ilayka wa minhum ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك kunga yana yin kasra ko amma bai cewa la yu'addihi ilayka kunga bai sila kenan to sai kasru shine ikhtilas la yu'addihi ilayk nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam misali ya bi ko nu'tihi minha ba za ka yi madda ba shine hummila ha'un abu amru a yaqub yake yi ka yattaqih wa mjud jud wa sakkin bihi yara wa ya- wa- wa yar dah ضهجا وقصر هم وقصر هم والاشتباع بجلا والاشباع بجلا sannan kuma sai wanda ya masa ishara da jimun jiduwa kenan a shatubiya kenan yanzu kuma nan ibn jammaz albarin lada ibn jammaz shi kuma yana yin sila ne tunda ya ce mana yattaki sai ya ce wamdud madda anan sila yake nufi anan tunda babu alhamza kenan wa man wa man yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaik wa yattaqihi fa ulaika yattaqihi fa kun gani kun ga saba asalin su kenan ya saba asalin sa ibn jammaz mun gane wasakin bihi ka daure hawan din ga mai formulan ba'un wa kenan ibn wardan
wustan nan mm.
kuna ya sa da musu
huz ke bayan ji huz huza ka yi tafi ju sai ya sa huza ka yattaki wamdujjid wasakin bihi wa yar anya baitin na nan dai ne wa yattaki bayan ju din mhm sai gaban shi akwai huza ta an yi naji kana huzan ni ko naji ba huzana da ku akwai huzana ku kai ya fara zafi to sha sha biyu ta yi
wa yattaki ju
to ka yattaki wa mdudi judi wa sakin mu gani wa yattaki judhuz wa sakin bihi wa yar to ai ba kun babu komai ai ga abin da zai fita mana da mu duba sharhi ga abin da zai fita mana da da abin nan wani ma ya auna mana baitin za ka gani wamdud jid ay qara'a al-murmuz jim jid wa kubri jammaz bisla fi hadhihi al-kalima wa hadha muwafiq lima fi tabir taysir fi surat an-nur wa fi ba'd nusak wa yattaqi jid huz eh to babu komai ashe ba ba ba mas- ba matsala bane gashi nan na ce wa fi ba'd ba'd nusakh a wadansu kofi na na durra akwai karin huz kenan kara abin jammas biliktilas ka yakub kun gane ko jud huz yana son ya nuna maka jud jimun waye ki waye jimun ibn jammas huz yayi kama da wane ne kira sa yi kama da na huz abi amru ha'un din da ke cikin shatubiya ha'un din ramzi na abu amuru ya yi kama da shi shi ne taujihin shi ne taujihin baitin kun gani ramzi eh ramzi ne akwai amma wadansu kofi na na na na durra ya fita ka gane shi kun ga wannan littafin takaribin shatubiya na sheik ihab fikiri yana na araye har yanzu kusan gaskiya eh takaribin durra duk kusan shiru na durra, na tsaye- na durra babu kaman wannan shi ya yi wasu abubuwa da a ƙarƙin littafin ya fitar da wasu jadawil wadda gaskiya ba ba- ba za ka sami irinsu a cikin kowane littafi ba ya yi kuma tahariri da yawa kun gani akan same ta tunda ni ma nan aka same ni na same ta ba a waje aka sayo mu ba amma sai dai samun tunadiri ne kun ga shafuffuka da yawa akan tahrirat kun littafi kusan littafi ma kusan guda a gani kun gani to yana da kyau bari zan kokari a sako da ita ne za mu turo ta ta cikin abin nan ga kuma waɗansu jadawul malam da ya bita ya yi waɗansu abubuwa scientifically diagrammatically insha Allah ta'ala zan saukar da ita sai in fito in turo da ita kuma farshil huruf din duk kun ga inda ya mai da su a cikin diagram cikin sauki sahalul tanawul kun gashi kamar mai gida ne ya ce fani bayan ya yi ce fani ya zo da shi gida ita kuma mata ta dafa abi ta gyara kamiya ta gyara komai da komai ta abinci kai kawai zuwa za ka yi kawai ka ɗauka kawai ka ji ɗanki ka yi digami kamil to da kamar haka ne suka yi mana to Allah za ka musu da alheri na'am muna babu haɗi kinaya ko? ina ne za mu tashi malamai? wasakin bi haka ne? to sai mai ba'un shi ne wane ne? ibnu wardan shi kuma wa yattaqi yanayin iskani yanayin iskanin yattaqi shi malam ibn wardan ya fita ko? madalla wayar dahu ja sannan kuma wanda ya masa ishara da jimun shine wani ne shine malam ibn jammas ko yana iskanin na jimun in tashkuru fa in إن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا و... نعم إن بغاني با أوكي فرقو in takfuru fa inna allaha ganiyyu ankum tashkuru nasako to to to Allah saka da alheri إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم تشكروا يرضه لكم sai malam ibn wardan sai iskanin hawan din shi kuma ya fita a yarda sai iskanin hawan din shi ibn jammaz ibn wardan ke da alaka da yattaqi amma yarda yana da alaka da ibn jammaz sai haun yaqub al-hadrami yana yin ma yardahu lakum qasru kamar yadda hamsu ke karanta shine qasru yardahu lakum wa yarda jimin din nan yana mishi mene yana mishi kasuru yana mishi iskan wa kasurun hum wanda ya masa ishara da ha'un ibn ya afwan ya gubul hadrami shi na karanta shi da mene yana karanta shi da kasuru yardahu lakum ka gane sannan kuma ga mai ishba'i can ibn wardan إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم كما ابن كثير الشاطبية شيني باء كي كانت ابن وردان جابتكو الحمد لله حالا زيني منا هؤلاء الكناية بيتنا إشرين وياتي اتى يسر وبالقصر طف وارب جهب واشبع جد وفي الكل فنقلا wanda ya masa ishara da ata alhamza na atawa kenan abu jafar sai yusrun ya'un wa kenan rauh rauh su biyu suna karanta ha'un a wannan surin suna ishba'i wa man ya'tihi mu'mina kaga sun saba ma asalinsu inda zaka ce ka duba sun saba ma asalinsu cikin shatubiya dama ce mana wa in khalafu azkur wa illa fa'u fa'uhmila wa bil qasr tuf wanda ya masa ishara da ta'un ruwais kenan ko shi na yin kasru wa man ya'tihi mu'mina ya'tihi mu'mina kasru kenan ai ba madda ko wa man ya'tihi mu'mina shine kasru anan ya fita ko malamai jamil jidda na'am sai mene kuma wa arjih bil wanda ya masa ishara da ba'un a gaban arjih wa kenan malam ibnu ibnu wardan yana yin kasuru a ha'un din arjih قالوا أرجه وأخاه أرجه وأخاه أرجه وأخاه كن غني أرجه وأخاه قصر كده sannan kuma sai ya tafi wabil kasiri tuf afuwan mun yi nan ko wa arje na'am wa ashbi wa ashbi jud wanda musu ishara da jud ibn jammaz shi na yin yana karanta da sila da ishba'i wa man ya'tihi mu'mina afwan ba harafin bane qalu arjihi wa akhahu arjihi wa akhahu haka kuma shi ibn jamma suke karantawa wa ashbi jud kenan ko wa fil kulli fankula sannan kuma wanda ya mishi ishara da fa'un shine wani khalab shi kuma wa fil kulli fankula duka ha'un din dake suran da suke dake baitin nan yana masa sila kawai abin shi tun da kaina tun da ka wasakin yi addi ma'anuwallihi wa nuslihi wa nu'ti har zuwa wa arujihi bin wa ashbi jidwu fil kulli fangula shi mai fa'un yana ba waɗannan sila duka gaba kiɗinsu ya fita kuma malamai ya fita? to madalla babul maddul qasr نعم شكرا وفي يده قصر طل وبن وترزقانه وها أهله قبل قصر قصر فصلا وفي يده قصر وانده من إشارة دا طل رويس كينن وبن ابن جماز كينن تو تو تو bari mu dauki ramzi na farko illa fasharib إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه تبارك الذي بيده ملك آه بيده ملكوت كل شيء ملكوت بيده ملكوت shine ke nufi da yadihi din nan yadihi kaga illa man yaktarafa ghurfatan biyadihi biyadihi fasharibu minhu ko sai kuma can na biyadihim uqdatun nikah yau biyadihi uqdatun nikah sai biyadihi fasharibu minhu biyadihi malakutu kulli shay'in to ai ana mishi kasuru ga mai formulan ta'un ruwais illa man ightarafa ghurfatan biyadihi بيده أقود سبحان الله إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا من biyadihi fasharibu min biyadihi fasharibu min ya fita illa eh, wannan biyadihi uqdatun nikah biyadihi uqdatun nikah ya fita masha Allah sai kuma biyadihi malakutu biyadihi malakutu hi babu sila babu ja ya fita ko? Masha Allah turzakanihi sannan wanda ya mashi ishara da bin wake nan ba'un na ibn wardan shi kuma ibn wardan yana kasuru قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما كنغاني ترزقانه إلا نبأتكما هكذا قرأ وها أهله قبل مكسل كسر فصلا مالا حمزة أين كرمتاني idh qala musa li ahli humkuthu ko hu to shi kuma nan dalibin nan nasa khalab yana karanta ne da kasara shi kuma shi yasa sai ce wa ha ahlihi qabla mkuthu al kasr akwai kasara ga haul din wa idh qala musa li qaumihi li ahlihim kuthu li ahlihi li ahlihim kuthu hakaza fusila haka karbi wato mana shi abu shi khalab al'ashir babul maddi wal qasr madda da qasr qasr huwa al-asl wal madd far'un minhu li'anna al-madd yahtaju ila sababin wal qasr la yahtaju ila sababin sai yace wa maddahum wasid wa man fasal wa man fasala qasran ala huzwa ba'da al-hamz wal lin usila wa maddahum wasid sai ka ce wa wasid maddahum kai kai tawassud harka hudu ga maddan su wato muttasil kenan muttasil ka jashi harka hudu wa manfasal da kuma man wa qasuran manfasal manfasal kuma ka jashi harka na harka biyu ala huz ga wanda ya masa ishara da alhamza wani kenan abu jafar jaha'un na huz wa kenan kalam kenan ko a yakub al-hadrami ko su ne suke ma maddul wajib al-muttasil harka hudu al-jaiz al-fasl harka na biyu wa ba'd al-hamz wal lin usila sannan kuma wanda ya masa ishara da alhamza na usila yana yin kasuru a madallin a kun san wani sha'ina da fuskoki guda uku ne ko? wasallisan harfan maddin a ta ba da hamzin khala mutawalle ko cikin risalatuwar shin yawwa wa ba da hamzi wallinu usila kun san akwai allinul mahmuz akwai badal ko? warshu badal yana da fuskoki uku alil mahmud yana da fuskoki biyu ko to yanzu wanda ya masa ishara da alhamza shi harka bibi ke musu kawai lin alil mahmud da kuma wannan me yake da suna badal harka bibi mun ce wannan tamu tana da baiti nan kenan 200 da na 40 ko to idan muka raba shi zai bamu 100 da nawa kenan 120 ko to kun ga zamu kara ga kuma akida Najeriya mu fa to amma babu kuma ai ba zai sai mun gama cikin watan gobe ba za mu yi raba ko da kashi uku ne ai in Allah da zata muna in muka sa kashi uku za mu samu na usulin shi ne tamaman muka sa kashe ku za mu zama na 80-80 ku to Allah ya saka da alheri لثالثهما حقق يمينا وسهلا بمد أتى والقصر في الباب حللا سيكما باب الهمزتين من كلمة أأنت أإذا أنبئكم كو تو حقق لثالثهما يمينا kai ta hakikin alhamza ta biyu ga wanda ya masa ishara da ya'un wa kenan na'am rauh rauh ruwan su daidai nawa ne susi ko kaga susi shi na al'idikal ma tasiri ne amma shi ko rauh yana yin tagigi ne wasawa'un alaihim a an zartahun a a a iza mitna wa kunna turaba أأنزل عليه الذكر من بيننا دكا تحقيقي كي كوي وسهلا بمد أتى كونغا شاطبية قالوا هنا تسهيل مع الإدخال كو ورشي كما فا هنا تسهيلي هنا كما إبدالي to kaga Abu Jafar ya sama mu asalin sa shi nan yana tasili ne ma idkhal shi yasa sai ce a wasahilin kai tasilin alhamza ta biyu mil hamzatayn lil mujtami'atin awal kalima ta biyun maftuhatani ko maksura ba da fatin ko madmuma ba da fatin kai tasili bi maddin tare da madda ata ga wanda musu ishara da alhamza kenan shi na yin madda tare da mene tare da idkhali tashili tare da idkhali shi yasa sai ce wasahilan bi maddin ata ya fita na'am haqiq lisanihi ma yaminan alhamzatani maftuhat maftuhatan alhamzatu thaniya min maftuhataini aw kalima ko maksura ko madmuma duka za ka yi tagiginta ne ga wanda masu ishara da ya'un rauh tagigi bigike bi tasili ya saba ma asalinsa sai kuma kai tasili tare da kasuru a ta abu jafar sai kuma kai wal na shukunan tare da idikali bi maddin ko wasahilan bi maddin ata kai tasili tare da idikali ga abu jafar wal kasuru sai kuma kai kasuru duka tasili kawai filbabi a cikin wannan babi maftuha ta yi a saniya mila maftuha ta ni ko kuma almaksura ko almadumuma kai musu tasili kawai babu idikali kaga ya saba mamu amuru shine hullila ya gubul hadrami tasili kawai kai kamar warshu ake ke karanta ya fita ko? أآمنت مخبر أآمنت مخبر طب أئنك أئنك لأن تعد أأن كان فد واسأل ما أذهبت من ما أذهبت مذهلا أآمنتم أخبر طب أخبر أآمنتم طب قال فرعون أآمنتم له وندي مس إشارة لطاعون الرويس كنكو شينا إخبارني ma da ka karatun munan da nije ko to ikhbar yana karanta da alhamza guda ɗaya kenan qala fir'aunu amantum shikenan kawai ba a amantum ba mun gane wannan a innak la'anta udi udi din nan alhamzan ramzi ne da wasu bash udi abu jafar faɗin allah madaukin sarki ƙalu a innaka la'anta yusuf abu jafar shi na karanta ne da alhamza wahida to abu jafar ya yi wa daidai da wane ne kirasa nafi ko kaga shi nafi na karanta ne da alhamza guda biyu shi ko nan ya karanta da alhamza guda ɗaya ne shi yasa sai ka mana قالوا قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي kaga wa hadha akhi kaga ya karanta da sigan labari kenan qalu sai suka ce innaka la anta yusuf kai wallahi kai ne yusufu kai ne yusufu sam wallahi ku ga alama nan mun gani amma a ruwayan masu istifami a ko kai ne yusufu ta gani ai babu babu tika da warara ana can da a can da aka bada da yayi zama ifadi da ce in naka la'anta yusuf Mm.
sai zama yadda ya ce fa'ala ana yusuf ya tabbatar musu kenan ya tabbatar musu kenan amma da tambayar kuma yana ba su amsa kenan madalla bayan ko tambayi malam ai kawai ne suna neman tabbaci ne amma kusa da gasa eh tambaya ce ta yawwa jamil ai ka ji taujihi dama can ko da ko da kira'an da take da tambaya shigan tambaya ta zo a zuciyar sun ji shine to amma sai suna yi don su ƙara samun tabbaci to kaga taujihinsu da wannan shine don wani zai iya shigo ne ya ce maka akwai tika da warwara can an kawo da sigan tambaya nan kuma an kawo da sigan khabar to ashe qira'atul mutawatir ma suna yin karo a alkurani babu tika da warwara kamar kira abdullahi bin amir ko wannan هل يست هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة هل تستطيع ربك أي هل تستطيع سؤالا rabbaka haka shi kenan taujihin kenan can kuma hal yastati'u rabbaka to a nan tambayar da suka yi sun yi tambaya ne kawai don neman ƙarin ƙarfin tabbaci kawai ba wani abba eh na'am istifhami taqriri kenan eh insha Allah ta'ala barakallahu fikum na'am ina ne bimaddin atawal kasru bi fil babi hullila haka ne
sai a an kana
to a an kana fidi wanda ya masa ishara da fa'ul shi can a an kana shafa'a hamzatun ne ko to shi ko nan an kana da hamza wahida ne afwan afwan afwan wanda ya masa ishara da fa'ul shine khalaf yana karantawa bi hamza wahida da sigar labari an kana za malin wa banin amma can asalin sa a an kana za malin wa banin was'al ma azhabtum min hala wanda ya musu ishara da alhamza na iz alhamza shine wane ne abu jafar sai kuma hala ha'un wane ne yaqub ko to wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari a azhabtum tayyibatikum asalin su kenan a asalin su suna karantawa ne da alhamza daidai to abu ja'far da yaqub anan suna karanta ne da alhamza biyu da alhamza biyu kun gane suna istifhami ne amma asalin su fa suna ikhbari ne ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم بتسلكم أذهبتم ده إدخال أذهبتم نعم هم؟ واسأل ما أذهبتم to ban na manta da wannan ko harafin na wuce shi ko was'al to an kana fid an kana fa'un hamza an khalafal ashir ka shi ke karanta da nun da alhamza guda daya ko an kana za malin wa banin was'al sannan kuma to shukran was'al ka karanta da sigan tambaya ba kai tambaya ba ka karanta da sigan tambaya ma azhabtum a lafasin a azhabtum kenan wanda ya musu ishara da alhamza na iz da ha'un nahala suna karanta a azhabtum da sigan tambaya wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari a azhabtum to mai tasili kuma daga cikin su da idkhali da yace wasahilan bi maddin abu jafar kenan على النار أذهبتم أذهبتم طيباتكم يا بتقول نعم سمينكما وأخبر في الأو- في الأولى إن تكرر إذا سوى إذا وقعت مع أول الذبح فاسألا mun karanta al-istifham mukarrar ko to wa akhbir filula ka karanta da sigar labari a al-istifham in takarrar idan ya maimaitu idan ga wanda ya masa ishara da alhamza abu jafar khalafa aslahu li annahu khalafa aslahu shi ne yasa ya kama da shi anan khalafa aslahu shi yasa ya kama da shi anan siwa idza waqa'at amma banda ta cikin suratul waqi'a ma awwalil dhabhi tare kuma da farkon suratul dhabhi wa fadinahu bi dhibhin azim kenan to su su a wannan nan guda biyu guda biyu fas'al ka kawo da sigin tambaya an gane shi wa fi thani akhbir hud siwa al-ankabuti ikisan وفي النمل الاستفهام هم فيهما كلا وفي الثاني أخبر وأخبر في الثاني خد إن كذو على الاستفهام المكرر نبي سيكرن تاشدا سيغا لاباري kenan na farko za ka karanta shi da istifhami na farko istifhami na biyu da sigar labari siwal ankabut amma banda ta cikin suratul ankabut wa ikis ka akasta kenan ta cikin suratul ankabut ta farko sai karanta shi da mene khabar na biyu kuma sai karanta shi ga mene istifhami wafin namli da kuma ta cikin suratul namli istifhamu ga wanda ya masa ishara da ha'un wake yaqub ko fihi ma dukan su guda biyu shi yaqub asalinsa ta farko yana istifhami na biyu kuma sai mene ikhbari amma kuma a an kabuti da namli sai yana istifa sai yana ikhbari a na farko ya istifhami a na biyu ya fita babu alhamzatun min kilmitain alhamza da suka zo tsakanin kalmomi guda biyu wahalar tifakin kun san dama mutafikatani akwai mutafikatani akwai mutaliftani mutafikatani sha'a an shara wa min wara'i ishaqa awliya ulaika mutafikatani kenan fil harka sai kuma mutaliftani fil harka wanda suka saba ja'a umma inna nafsa ma la amartum bisu'i illa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim bisu'i illa auliya'u ula'ika na to wahalar tifakin sahili thani idza tara wa haqiquma kal ikhtilafi ya iwila to sai ka ce wa sahil kai tashilin alhamza ta biyu halar tifakin yayin da suka ittifaki id tara ba wanda masu ishara da id abu jafar da ruwais kar ku manta dai asalin su kalun abu jafar da ruwais asalin abu jafar kalun da warshi ko to ruwan ruwaitan haka suke yadda nan marwaitan suke yi haka su ma can marwa- kamar yadda marwaitan nafi suke yi sai ruwais shi ma haka duk wannan duk duk sun ittifaki inda muktalifata ne fil harka kamar yadda muka yi a cikin shatibiya wa haƙiƙuma sai kai ta haƙiƙin su kali ikhtilafi ya yi kamar ikhtilafin da yake mai fomulan ya'un ya kiyaye waye kenan rauh rauh rauh idan suka zo muku talibtan shi ta haƙiƙi yake kaga asalin sa fa yana tagyiri na'am eh na'am sai kuwa so insha Allah sun tala zamu dakata ne idan Allah ya kai muka dawo sai mu ci gaba insha Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk